الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهافدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بهسب امرئ بهسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرثه رواه مسلم عن ابي هريره وانا حديث عن كربو daga ابو هريره yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله تعالى mutum Allah tabbata gare shi ya ce la tahasadu kar ku rinka yi junan ku hasada abinda ake nufi da hasada tamanni zawali ni'matul ghair ka rinka gorin ina ma ni'imar da wani ke ciki ta kauta barka ina ma dukiyar wani ta ragu jarin sai lalace ka rinka jin kana buratan haka ina ma mukamin da aka bai wa ne ya zo ya rasa shi ina ma abin da wane mallaka ya rasa to wannan ita ce hasada wannan fa sana'a ce ta yahudu am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadlihi faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima yahudu sun fi kowa sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da siffofinsa amma hasada ta hana su imani يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أما gashi ya zo sun yi imani falan ma ja'ahum ma arafu kafaru bihi saboda mai hasada hasadan min inda anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq dan haka ba shi halatta yin hasada kai iyakacin kokarin ka ko ka wanke zuciyarka daga yi wa ɗan uwanka musulmi hasada ko da shi mutum na kokarin ya takara da kai kan waɗansu al'amuran duniya kai kar kai takara da shi yana laifin nufadan karsarri kai yi masa fatan alkhairi wannan lalle ne mutum ya kasance ya tarbiyyantar da kansa akan haka abu ne mai wahala amma dole sai ka jajirce kafin ka tarbiyyantar da kanka akan haka wala tanajashu walla ba sai da fassara annajishu ba da Hausa amma abinda su malaman fiqh suke ta'rifin sa suka ce annajishu an yazida fi silati man la yuridu shira'aha tagariran bigiri mutum ne a kasuwa dan gora ke kana da rumfa kana sai da jakunkuna na zo zan sai da ka muna ciniki ka ce da ka ɗari biyu ni kuma yana cewa naira tamanin kawai sai wani ɗan kore zo ɗauki irin ta irin wannan jakar sai ce a dalla ka karni wannan ɗari da hamsin ka gani da fara ta yi tamanin mai zan ji sai ni ban san kan kasuwa bane ba to wannan wanda yazo ya haka din shi kuma yayi ne dama don saboda ni ya dari da hamsin kafir a albarka to to dari da sittin da biyar na hada kara goma sha biyar gaba daya wai sai zo da sai ke sai ya zurma da nashi a yi ta yi da kyar a kar masa dari da saba'in bayan ciniki ne na gogi ba gaskiya bane ba dan kawai ne in kai dari da saba'in farashin ta kuma naira tamanin to wannan shine annajisi tunda kun san annajisi sai ku san wata fasara kuwa ni dai ba san fasara ki ba da wasu yaji zure eh to gari dai zura din ina da kada ku yi cinikin zure shine wala ta naji cinikin na taɓa jin wani malami a Kano wani lakcara a jami'ar Bayero shi kuma yace kar ku yi ciniki in giza mai kan turuwa haka ya fasa ne wanda kwararren fassara ne wai ciniki in giza mai kan turuwa wannan dai shine annabi su haramun ne yin wannan haramun ne ka zo ka zama dan kore ka taya abu a bisa ga abin da farashinsa da ke haka ba dan ka rudu wanda ya zo kasuwa zai yi duk malamai sun yi ittifakin haramcinsa to shine ake cewa to idan wani ya zo ya yi kora irin wannan ya ce abu naira ɗari da tamanin bayan tamanin ake sayarwa ni kuma na rutu na saya shin wannan cinikin ya yiwu ko bai yiwu ba maganganu guda biyu waɗansu suka ce yayi waɗansu suka ce bai yi ba mafi ingancin magana cinikin yayi dan shi wanda ya zai wannan tayin ai ba da shi muka yi ciniki ba shi ne dai abinda imam malik ibn anas da imam shafi'i suka ce amma idan daga baya ka gane cewa wancan dan koran wannan ne to kana da dama ka zo ka ce ka mayar baka so a baka kuɗinka kuma dole ya baka shine kana da khiyar don kuma ka ce shikenan kai ka hakura kana son abin haka wurin ka kai kimar ta kai ba komai kila kana da kuɗi da wakila ka karɓo kuɗin kwangila wani abu haka wancan haka kana da nauyi aljihun ka shikenan ka ce ba komai Allah karim to shikenan ya halatta amma in ka ce lalle sai an biya ka imam maliki ce wallahi ba ka kayan ka ba ka kayan kana da damar aikin da aka yi da shi haramci ne amma bai baka kasuwancin ba bai bata kasuwanci ba yanzu da a ce babu wannan dan koran haka kawai ka zo za ka sai da kasuwanci naira ɗari biyu nake sayarwa haka ya tayi ka zo ka sa ɗari tamanin alhali kuma a kasuwa din ma wani lokacin ana sayar da ita tamanin ko casa'in ya halatta ba a iya zancewa dan kasuwa riba ba lallai bane ba dan na zo wannan in ba shi farashi iri ɗaya in ce dole arba'una hadis gashi kowa zai ja dole sha biyar ina da dama in ce kawai farashinsa a rufe yake idan wani ya zo in sayar masa naira takwas wani ya zo in sayar masa sha biyar bai san kasuwa ba wani ya zo in sayar masa ashirin wani ya zo mai naci in sayar masa naira bakwai ko bakwai ko bakwai ba a iya kan cewa dan kasuwa riba ba a yin price control a ka'idan addinin musulunci ka'idar wannan dama ba musulunci bane ba price control ba ka'idar musulunci saboda idan ka kayyade masa kayan zai iya zuwa ya kasance ya dagu idan ya sayar da wannan baya da kudin da zai so wancan zai iya zuwa kuma ya zanto ya yi kasa ya zanto kasu su mai sai don haka ga barin yadda kasuwa take kullum tana canjawa daga yau zuwa gobe zuwa jibi ta tafi a haka sai dai abin da aka ce ya ku yan kasuwa duk da ba a ce an iyakance muku riba ba ku sassauta wajen riba ku haƙura da karamar riba don Allah sun yi albarka a ciki don kar ku turkasa al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ku bambance tsakanin abin da yake dole rayuwa kamar gero masara wake gyada alkama abin da yake abinci ne da abin da yake ado ne kayan ado ne agogo shadda wannan su tuka don su mana dole sai da agogo za a rayu dole sai da shadda wala tabagadu abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ce kar ku zanto masu kiyayya da juna albugdu shine ka ji kana fushi da wani shi ma yana fushi da kai to wannan ma ba a so in abin fushin ya faru to a yi kokari a lallashi zuciya don ta hakura wala tadabaru at-tadabur daga lafazin at-dubur ne kar ku jujjuyawa junanku baya shine waɗanda suka fassara shi cewa at-tadabur ma'anansa al-musaramatu wal muhajara kada ku kaurace wa juna kar ku yanke mu'amala da juna in dai an fara mu'amala kar a yanke a ci gaba sai dai in an riga an cuce ka ne to ka ce idan aka zo za a sake ma matakin sai ka ce a'a harin nan ka cuce ne ba za mu yadda ba sallah dai ma ya tare ma ya azumi ta komai ma ya tare amma dai ba za mu yadda ba wuri kaza sai ka bi ka'idan Umar dan Khattab yace lastu bil khabbi wal khabb yakhda'uni yace ni ba mai yaudari bane ba amma duk yadda mai yaudari kai wayo ko bazan kyale bai yaudari ne ba zan yaudare ka ba amma kai ma kar ka yaudare ni har annabi ke cewa idan ka zo ciniki ka ce la qalaba ka ce ka ji tsoron Allah dan Allah kar ka yaudare ni ya halatta ka faɗa dan kasuwa haka kana shigowa rumfarsa kafin ka warce ka ji tsoron Allah dan Allah kar ka yaudare ni sai a ci gaba da kasuwanci gaskiya da gaskiya ke wala ya bi ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashin ku yayi ciniki akan sashin dan uwansa me ake nufi da wannan idan mu biyu duk muna da haja ta kasuwanci da muke sayarwa kwastoma ya shigo rumfata muna saye muna cinikayya na sa masa suna yana ta yi ban bayar da sallabi ba ana ta yi bai halatta ba ka zo ka janye kwastomin nan ka ce zo zan sayar maka kasa da yadda ya baka farashi bai halatta ba shine wala bi ba zo kuma ala bai ba haka kuma bangare na biyu idan ni saye nake yi a wani wuri na zo ina sayan kaya an samu suna ina ta yi bai halatta ba kuma wani ya shigo shi ma ce zai sai wannan kayan har sai in na bari ba a daidaita da ni ba yadda shi dan kasuwa karfi hamayya shi da dan kasuwa dan uwansa wajen karban kwastoma ko in dai dan uwanka ya fara karɓar shi ka kyale har sai in bata kaya ba sai ka kirawo shi ka zo kai kuma ku ci gaba yadda ta kaya a yi amma ana cikin yi ba za ka je ba ina fatan kun fahimta wa kunu ibadallahi ikhwana ku kasance bayan Allah ɗan uwan juna al muslimi akul muslim lalle musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu kada ya zalunce shi wala yakzibuhu kada ya yi masa ƙarya wala yakhzuluhu kada ya kunyatar da shi yake taimakonsa in ya nemi taimakonka taimaka masa wala yahqiruhu kada ya wulakantar da shi dan talaka ne ko mai karamin matsayi ne ya dauke shi ba a bakacin komai ba a'a ya ba shi matsayin su da ya dace wanda wato kenan babu sabakiya a cikin musulunci rarraba mutane akwai dai matsayi kan da Aisha take cewa an umarce mu kowane mutum mu sauke shi a matsayinsa amma kowanne ya an bashi matsayinsa ba yana nufin kuma a wulakantar da wani bane a'a amma dai matsayin wani daban matsayin wani daban wannan a musulunci an san da wannan Aisha take cewa an umarce mu ajiye mutane a matsayinsu tun daga annabi na zaune sayyidina abubakar ya shigo annabi bai gyara zamansa ba umar ya shigo annabi bai gyara zamansa ba usman na shigo wata annabi ya tashi ya gyara zamansa ya rufe fuskar ya rufe kaurinsa kafin usman ya shigo aisha ta ce ga abubakar ya shigo ga umar ya shigo duk ba kai haka ba sai lokacin da usman zai shigo ya ce yo ba zan ji kunyan mutumin da mala'iku ma ke jin kunyarsa ba mala'iku a sama suna jin kunyarsa ni kuma ba zan ji kunyarsa ba sai in bar kaurina a goda a gabansa bayan ko ya bar kaurinsa a gaban abubakar ya bar kaurinsa a gode gaban umar amma da usman da su rike kaga ya bambanta ke ko wanne matsayin sa an bashi ta iya yiwa a wannan babin kafifi ta wannan a wannan babin kafifi ta wannan a wannan babin wannan ya fi wannan a wannan babin wannan ya fi wannan wannan duk akwai shi a musulunci da aka zo kiran sallah aka yi mafarkin an yi kiran sallah annabi ya ga ai kiran sallah ya ba wanda annabi ke so irin abubakar cikin ban sako amma ya kira da ya ce ladanci sai ce a sanar da bilal don ya fi ku murya kira bilal aka sanar da shi ce je kai kiran sallah ya kyale abubakar ya kyale umar din duk da ya san kiran sallah yana da farala dan yace da kun sallah dan da ke cikin kiran sallah da sahun gaba da ba za ku yadda ba kullum wani rinda zama sahun gaba sai an yi ƙuri'a yau wannan ya samu gobe wancan ya samu jibi wancan ya samu haka kiran sallah ba amma duk da haka bai ba wa abubakar kiran sallah nan ba bai ba wa umar ba bai bar usman sai ba wa sai baro bilal to kowane irin ba ana sa shi a lokacin da ya dace a lokaci kaza wani a nan babin wannan ya fi wannan a wannan babin da aka zo limanci a nan baya da lafiya ta aka cewa zai wa mutane limanci abubakar ba ya kira sauran ba kuma ya fi su a wannan fagen don haka wato sanya mutane a ajujuwansu ta fuskar mu'amala wannan wajibi ne kar ma ka ce za ka haɗa su gaba ɗaya haka in kai haka kama kanka ba ka yi adalci ba yadda Allah ma bai aji su wuri guda wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya amma wulakantar da dan adam dan cewa shi talaka ne to shine ba ya bai halatta ba ka dauki shi ba ba ganin komai ba ka rena masa ka rike masa kallon hannun kaji wannan shine bai halatta ba التقوى ها هنا النبي التقوى أن تكي ويشير إلى صدره ثلاث مرات yana zuwa kirjinsa har wato ainihin so uku yana cewa astaqwa hauna bi haka bimri'in min sharri yace ya ishi mutum sharri an yi hakira sabul muslim ya rinka tozaltar da dan uwansa musulmi wannan sharri na karshe kenan dan uwanka musulmi kawai dan talaucin sa ko dan karamin ma'aikaci ne ko dan dan makaranta ne ka dauka ba komai bane ba kamar da su malaman makaranta a jami'o'in sai su dauka kawai tun da ke student ne ko gemun ka na jan kasa ce mene kai tun da ke dalibi ne ba ka da kima ba ka da daraja a wurin wadansu ko masu arziki yaron gida ko direba ko mai baiwa ciyawa ruwa shi kuma sai a dauka ba kowa bane ba shi shasha shane shi tun da dai mai baiwa ciyawa ruwa ne wannan duk bai halatta ba dole ne ya kasance mutum matukar musulmi ne musuluncin ne ya hobe na sa akan al'amura in kudin sa basu kai ba kalmar shahada ai kawo wadatar me take bukata kuma ya maka tun da ya kalmar shahada sai ka bashi matsayi ka gan ka da kima idan ka kullum musulmi ala musulmi kowane musulmi game da musulmi dan uwansa haramun damuhu haramun ne ya zubar da jinin musulmi dan uwansa wa maluhu ko ya cinye dukiyarsa wa irduhu ko ya zubar da mutuncinsa shine ko ka zagi shi ko ka lance shi ko ka jefe shi da laifin da baya da shi ka gina bisa ga zato haka kawai to wannan duk bai halatta ba to ina ganin lokaci ya riga ya ja saboda haka sai mu dakata a nan gurin amma gobe dai kai da Allah ya kai mu za mu kalle a guje har zuwa karshen littafin insha Allah dan saboda jibi insha Allah zan yi tafiya kafin in sake dawowa bi izini ta abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu da kai wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana assalamu alaikum warahmatullahi
ruwa a cikin mutane shine wanda aka ambaci manzo bai ce sallallahu alaihi wa sallam ba to ya matsayin a cikin sallah wasu suna ba da fatawar kan cewa a cikin sallah bai inganta ba wasu kuma suna cewa a yayi a fada
farko dai mu rika tantance ma'ana da baki ba ta akai ba wanda ya furowa sai idan ka ce wanda ya furowa kaga ka bayar da wata ma'ana kari akai da ta zo cikin hadisi abin da hadisi ke al-baqil man zikirtu inda hu falam yusalli alayya marwaci shine wanda aka ambaci ne bai wani salati amma bai ce ban mafi rowa kaga wata karin ma'ana ce wannan to a maganar cewa ana yawan annabi salati a cikin sallah ko ba a yi wannan ba a je ma na ansa wannan fatawar a wa'azin dare da aka yi a makoni iyakacin abin da na sani game da wannan matsala abin da na karanta shine a mazhabar malikiya malamai sun ba da fatawar haka halaccin yi wa annabi sallah a cikin salati a cikin sallah a cikin malikiyar waɗansu kuma suka ce a'a ba dai cikin kowace sallah ba sai in tana fila kadai ban da farilla waɗansu sun hada hada farilla waɗansu kuma sai tana fila kadai dan saboda dai hadisin yana nan umumi ne kam da yace lalle ya aiwa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to kuma tun da dama cikin sallah ana yawa annabi salati a waɗansu wurare wannan ya kama an ambaci sunansa kaji dan kai masa ba za a ce sallah ta lalace ba zuwa yanzu ba mu da wani abin da ya hana yin salati din a cikin sallah idan mutum yayi kuma sallar sa bata lalace ba sallar sa nan lafiya kalau saboda ba magana ba ce ba abin da aka hana a cikin magana a cikin sallah shine magana na
mai tambaya ta gaba yake cewa ina matsayin mutumin da aka bashi hadisin sahihin hadisi sai ya ce ai wannan zance ne na yahudawa
matsayinsa dai ga alama dai yana fama da jahilci karantar da shi ya kamata a yi a tsoratar da shi azabar Allah da kuma a cewa addini ba a yin sa da son zuciya wannan abin da ya kamata kawai a masa kenan fadakar da shi da wa'azantar da shi yana fama da jahilci
da tambaya ta gaba ke cewa ina matsayin hannun jari da kuma bonus da ake bayarwa a ƙarshen shekara ga shareholders
hannun jari idan kamfanin ya zanto yana mu'amala da ababai da suke na halal kuma baya ta'amuli da riba dan ka sai hannun jari babu wani laifi a kanka dan ka sai hannun jari babu wani laifi a kanka cikin irin wannan kamfanonin da ba sa ta'amuli da riba kuma kayayyakin da suke sarrafawa kayayyaki ne da shari'a ta yi izini wajen yin su ko sayar da su misali ba gidan giya bane ba misali ba wani wuri bane ba da ake sarrafa waɗansu ababai da suke na haramun wannan babu komai a kai
da tambaya ta gaba ce cewa wanne ne daga cikin wayannan abubuwa guda biyu sunna ta karantar yin kafsu ko wata bayan an dago daga ruku ko sakin hannu
wannan ya nemi malam musa na da zai samu kasar akan wannan na jin na kayan bayani akan wannan su adadi da yawa
mai tambaya ta gaba yake cewa mace ce ta yi ta tafi aikin haji sai aka aika mata da labari kan cewa mijinta ya rasu to daga can za ta fara abin nan ta kaba ko fa sai ta dawo gida
daga can za ta fara ta kaba domin dama abin da ake nufi da ta kaba a yi shine za ta nisanci ado ba za ta sanya kwalli ba ba za ta yi wanka da wani sabulu mai kaishi ko ta shafa mai mai kaishi ba ba za ta sa jan baki ba ba za ta shafa hoda ba ba za ta sanya dukkan wani tufafi wanda yake na ado ne ba sai dai tufafi kawai wanda zai suturce al'auranta da wanda zai suturce ta wannan shi ne kawai za ta yi to tun daga can za ta iya fara ta kaba yanzu kawai abin da yake na ta kaba wanda baya iya yiwa a can shine lazantar gida tunda a wani take ba gida ba dole sai in ta dawo su su shiga gida ababen da za ta iya yi na nesantar ado sai ta nesance su zaman gida kuma in ta dawo sai ta ce wata shiga wata zama adadin kwanakin da ta faro daga can gudun za ta zo nan ta kirga har ta yi wata hudu da kwana goma in ta gama shi kenan eh kana maganar tana cikin aikin hajji in ta riga ta fara za ta ci gaba har sai ta karasa matsayin hajjin ta shi yake tambaya inda aka ce za ta karasa za ta karasa ne in bai yiwu ba
mai tambaya ta gaba yake cewa wasu sukan ce idan mutum ya mutu ya bar dukiya wa magada in sun yi aikin alheri ba zai same shi ba amma in sun yi shirri za a zai same shi a wannan ai bai bai dace ma ka mutum ya faɗa haka ba a shari'ance a ce aikin alheri aikin alheri shine ma nasu ya zuwa kansa yanzu nan gurin duk tsawon mu nan gurin din nan duk a duk yawan mu nan gurin duk sallar da zamu ko zakkar da zamu ko sadakar da zamu kowa sai an ɗauki wani bangare na wannan abin an ba mahaifinsa haka nassin hadisin annabi nuna addu'a da aka keɓance a cikin hadisi an kawo ta ne don muhimmancin ta ba dan ita kaɗai take isa wurin mahaifi ba duk dangin alherin da zaka yi ya yi isarwa mahaifi matukar musulmi ne in ba musulmi bane shine abin ba zai same shi wannan haka nassin hadisan annabi suka nuna ko ko ba da kudin da ya bar maka ba kudin da kai ne ka samu da gumin ka kai sai an ba shi wani ba shi amma wajen laifi kuwa to sai ka kawo nasin da yake kuma laifi zai kai dan wajen laifi Allah ce wala tazuru wazratun wazra wa ukhra sai dai in kana da matsalar ƴaƴanka ba mutanen kirki bane kuma ka taimaka ka bar musu dukiya mai yawa kamar ka taimaka musu kan sabon Allah to wannan sai zanto ta wannan babin ne zaka samu zunubi amma idan ka musu tarbiyya ta gari gurgurdan yadda za su zama mutane na gari ba a kiraru ba daga baya bayan mutar da suka fanta da suka yi wani abu da kudin wannan wannan ba laifin ka bane su abin ya shafa abin da yake son mutum ya kula da shi shine tarbiyyan yara ba su ilimin addini ba su ilimin sana'a ilimin addini dan su tsoraci Allah su kiyaye dokokinsa ilimin sana'a dan su samu hanyar dogaro da kai ko da bayan ba kai kar ka taba tsammanin cewa za ka iya barwa yayanka dukiyar da har su mutu suna ci don baka san ba tsawon shekarun da za su baka san ba tsawon shekarun da za su kawai idan ka ce kai himmar ka shine ka tara ma yayanka abin da har za su ba tare da ka kula da tarbiyya ba to sai zan so kai Umar ibn Abdul Aziz lokacin da ya zo mutuwa ya tara yayansa yace da su ba da abin da zan bar muku sai fadin Allah ta'ala fattaqullaha wa aslihu zata bainakum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin yace ba zan bar muku komai na dukiya ba domin dukkan ku kowanne ɗaya daga cikin ku ɗaya ne daga biyu ko ya zanto salihin bawa to Allah yana libantar lamarin salihai duk inda suke inna waliyya Allah allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin ko ya zanto mummunan bawa ba na gari ba to ban bar miki wani abubuwan da kana an taimaka masa ya sako ku tashi ku idan ka ba ɗanka tarbiyya ta gari kai ma ka zanto na gari ko da baka bar shi da koko ba sai Allah ya kawo wanda za su gudanar maka da yaron nan shine wani malami ke cewa duk wanda yake so ya wa ƴaƴansa inshora ta musamman wanda ta shafi rayukansu to ya koma suratul nisa'i aya ta tara wal yakhsha allazina law taraku min qalbihim dhurriyatan bi'ahfan khafu alayhi falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida abinda kawai ake bukata ka zama a rayuwarka kiyaye dokar Allah faɗin magana ta gaskiya karka faɗi kariya wannan shi zai taimaka ma ko da bayan mutuwar bayan to ba za a zalunce su annabi fa aka turo ya hana kusan ga faduwa saboda dukiyar da wani mutum ya bari a kasa saboda dukiyar marayu suna yara kanana kuma Allah ya kusa labarin je a dalilin da yasa ba aka kare dukiyar wannan marayu yara ne kanana ba su gina ba wannan tana kace sun yi wani aikin da'a daga saboda wanda aka yi musu albarkacin mahaifin wa ammal jidaru فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا الله يكون في الله متنبي saboda mahaifinsu sai suka ci albarkacin mahaifinsu a turo annabi kare katangar gidan su ka tafaji fara da rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik to dan haka wannan shine abin da ya kamata a kula wajen yara